الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله ci gaba da karatun nahau a wannan littafi mai albarka mai suna a turfatu fin nahawi ta ibnu abdulhadi rahimahullah don ba a manta ba na ganin za mu tashi babu hurufil jarri shafi na 38 babe wanda yake bayani akan haruffan jarra ko? Uh, to su haruffan jarra kusan haka aka ji su daga larabawa wasu haruffa ne uh, wanda wasu sun kai su ashirin da wani abu to suna amfani da su wajen shigar da su ga sunaye ba su shiga cikin fi'ili suna shiga ne ga sunaye ma'ana sukan zo sannan suna ya biyo bayansu saboda fito da wata ma'ana wadda wannan ma'anar ba za ta samu ba dole sai an san harafin an gane ko yautu su ne za a yi bayani a kansu da kuma aikin da suke haifan masunan tunda suna daga cikin al'awamil ma'aikata yawwa to babban aikinsu shine sukan sabbaba ma suna ya samu jarra wasali ƙasa harafinsa na ƙarshe kamar yadda za mu gani na batar an gane to saboda haka kuma ana kiran su da wato al'adawatu sama'iyya ma'ana haka aka ji larabawa sun faɗe su kai ba za ka zo daga baya ka ce ka ƙirƙiro wani harafi saboda haka ka yi musu istidraki ba ga wani harafi ai ka yi bincike ka gano saboda haka ya dace a sashi cikin harufan jarra ba za ka yi haka ba an gane yawa sama'i ne inda laraba sun ka tsaya sai ka tsaya nan tunda kai ba yarenka ba ne ko ba haka ba to sai ka bar masu kaya kayansu eh kuma suna daga cikin abubuwan da lalle ya zan wajibi ga ɗalibi ko malami ya san su tunda suna da ma'anoni ko ne harafi da ma'anarsa Eh, babban wanda malami wanda ya faɗaɗa bayani a kansu shine ibn hisham al'ansari yana da littafi mai suna mugunin labib an kutubil a arib kusan ya ɗauke su ya faɗi ma'anoninsu ko harafin da yana da ma'ana biyar wani yana da ma'ana bakwai wani yana da ma'ana goma wasu ma sama ga haka eh, to suna da ma'anoni su da haka in ka gansu a ƙur'ani ko a hadisai to kowane harafi da ma'anarsa rashin sanin kuma ma'anarsa shi zai bayu ya zan ka fassara aya din ko ka fassara hadisin din ba daidai ba na fatar an gane yau to kun ga ya zama wajibi kina a yi kokari a a ɗan yi bayani a takaice dangane da ma'anoninsu to sai mala ya ce wahiya waɗannan haruffa su ne min akwai harafin min wanda kusan tana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anoninta takan zo a liftida ilgaya don ta yi bayani inda hukunci ya fara an gane ko yawa misali ika ce kharajtu minal masjidi wato na fita daga masallaci to wannan mai ita ta nuna cewa fitan nan taka ta fara ne daga masallaci ba daga wajen masallaci ba ba daga gida ba to wani ana kiran sada ibtida ulgaya takan zo littaba'idi don ta nuna sashen wani abu kama ka ce akaltu min ta'ami e na ci wani sashe na abinci ai min ba'd da amila kulli wani sashe na abinci na ci ba dukansa ba to wannan su ne manya-manyan ma'anoninta da take yawan zuwa saboda su ko dai da ilgaya ko kuma littabi'idi amma suna da yawa amma dai waɗanga to tafi yawan zuwa saboda su an gane ko takan zo li bayanil jinsi takan zo suna nan da yawa ne da haka ba za mu faɗaɗa bincike a kansu ba tun da littafin an yi shi ne saboda masu fara karatun nahau wa ila haka kuma daga cikin harufan akwai ila an gane ita kuma daga cikin manyan ma'anoninta akwai lintiha ilgaya waccan liftida ilgaya wagga lintiha ilgaya tana bayani inda hukunci ya ƙare an gane misali ka ce kharashtu minal masjidi ilal baiti na fita daga masallaci zuwa gida kenan tafiyan taka bata ketare mi yawa kaga inda hukuncin tafiya ka ya tsaya gida shi yasa can suratul isra Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan ilal yau to kaga isra'in daga ina ya fara almasjidil haram ina ya tuke to kaga an hada masu gaba ɗaya libtida'il gaya libtiha'il gaya to wannan yana daga cikin manyan ma'anonin ita ila eh kusan wannan shi yafi yawa tattare da ita haka wa'an daga cikin huruful jarri akwai an ta kuma tufidul mujawaza an gane wato an tsallake wani abu eh an tsallake wani abu an fada zuwa wani abu yawwa misali ika ce bahastu an ka bahastu an ka na yi bincike a kanka e to wannan yana nuna cewa ka yi bincike akan abin da ya shafe shi kuma ka kare ka shiga wani abin daban to shi yasa aka ce bahastu an mas'alatin ko bahasa an mas'alatin e to daga cikin ma'anonin su takan zo lil mujawaza kwarai da gaske to yana daga cikin ma'anonin ta kamar yadda dai zamu gani wa'ala haka na akwai ala ita ma min hurufil jarri daga cikin ma'anoninta ita kuma alisti'la'u gane yawwa abinda ake nufi da alisti'la'u shine abinda yazo wato kamin ita to yana nuni akan daukakuwar abin da ya biyo baya gare ta misali kace jalastu 'alal kursiyyi kaga tu shine gabanin ala ko yauwa alkursi kuma shine ya zo bayanta to kenan tuɗin na yana kan me to alista ila'u kenan eh shi ake kira da alista ila'u ɗaukaka ɗaukakuwar wani abu na zauna saman kujera na zauna saman yawa kujera to wannan shine babban ma'anarta da tafi yawan zuwa a kansa shi yasa malamai ahlus sunna suke raddi ga yan bid'a masu inkarin cewa Allah bai istiwa'i akan al'arshi ba to da aka zo aka tambaye su tunda Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa kuma a larabci cikin manyan ma'anonin ala wanda zai wahala kaga ta zo da wata ma'ana ba wannan ba shine al-isti'la' saboda haka siyakin da haruffan su karan kansu suna nunin ɗaukakuwar ubangiji akan al'arishi ko da a ce babu wasu ayoyin da suka karfafi wannan magana babu wasu hadisai da suka karfafi wannan magana siyakin yana nunawa to shi yasa salaf in suka zo sai ka ji sun ce maka alaɗin nan ana nufin al'ulu wal irtifa'u eh Allah ya ɗaukaka a kan al'arshinsa saboda al'arshi ita ce saman halittu gaba ɗaya na fatar an gani to sha'aninka na bidi'a su salaf nan sun ka tsaya da su kuma bidi'a da suka zo sai suka ce a'a idan an ce Allah yana kan al'arshi to ai ya nuna tunda an ce al'arshin halitta ne to ai an nuna kenan Allah yana kan halitta sai suka sauwara wani abu wanda bai cikin jikin aya kuma salaf ba su gano shi ba shi ne nuna cewa Allah ɗin yana ɗamfare da al'arishi kamar yanzu ke na Allah ya buƙaci mi ga wani abu daga cikin halittunsa to sai suka ce an jingina ma Allah na ƙasu da gajiya to kuma duk wannan ƙwaƙwale-ƙwaƙwalensu ne shi dai Allah cewa ya yi arrahama da alal'ashi sawa ko ba haka ba baya nuni cewa din da za ta yi shi da za ta al'arshi wai haɗe suke dama ita ala ba ta nuna haka ai eh kawai takan zo don ta fa'idantar da abu yayi sama akan wani abu ba dole sai an samu haduwa ba na ba ta gane ba dole sai an samu wannan ba eh to saboda haka ka tsaya inda qur'ani ya tsaya ko ba haka ba tunda Allah bai faɗa ba bai nuna wa kowa ba sai ka tsaya inda ya tsaya in ka zo ka fassara Allah ya ce ya istiwa'i akan al'arshinsa ba shi kenan ba wannan duka yana nuni kan cewa Allah yana saman halittu gaba daya ta fuskar daraja da fuskan kuma matsayi da kuma uluwar zata din an gane yawwa inda gashi nan ma malamin risala ya kawo ko ba haka ba da suka rasa yadda za su yi sai suka ce wai dassi an kai mai dassi shine ka rubuta littafi sai wani ya je ya ɗo littafin ya shigar da wani abu ba tare da sanin ka ba a matsayin cewa naka ne wannan magana ita ma taka ce wai sai suka ce dassi an kai masa alhali kuma in ka koma wani littafi nashi ya rubuta wani littafi da ya bayani akan asunan kuma can ma ya maimaita magana to can din ma dasi an kai mai to kaga wannan duka dai kame kame ne da rashin dalili to wafi sannan kuma akwai fi ita kuma daga cikin ma'anoninta shine azzarfiya eh an gane shi ne abinda ke gabaninta yana cikin abinda amme yawwa kamar kace da khaltu fil baiti na shiga cikin ɗaki yawwa to wannan shi ne azzarfiya ne daga na aka samu azzarf yambulum ko ko jaka ita ma ana kiranta da zarf duk abinda za a iya saka wani abu ciki kuma ya shige to sunansa azzarf to daga cikin ma'anoninta wannan na ciki eh amma kuma takan zo da wasu ma'anoni takan zo da ma'anan asbabiyya an gane yawwa kamar wancan hadisi da aka ce wata ta daure ta daure kyanwa bata bata abinci hakkan watan mutu ƙarshe Allah ya mata azaba to anassin ya zo fihin ratin eh an gane to anan ai bi sababi hirrati ba a cikin musa ba wa rubba akwai rubba ita ma takan zo ko eh ita kuma takan zo litta kalili takan zo litta kasiri ko yawa misali kamar rubba kazubin hmm yasduku ma'ana ya karanta sosai mai yawan karya a ce kuma ya zo ya yi gaskiya ba cika samu ba haka rubba saduƙin ya kazibu shi kuma nan litta kasiri so tari da yawa mai yawan gaskiya yakan yi gaskiya rubba saduƙin ya yakan yi karya afuwan rubba saduƙin ya kazibu tun da shi abinda aka saba da shi gaskiya ko ba haka ba to in yayi ƙarya to kaga alamu ya nuna ƙaryan ba ta da yawa sabanin shi kuma wancan makareci in yayi gaskiya to shi kuma abinda ba a saba gani gargare shi ba to takan zo saboda wannan ko yawa to can Allah da ya ce ruba ma ya waddu allazina kafaru litta qalil ko litta kasir eh littakasiri ai wannan gurin nasu ya yawaita a wannan lokaci saboda sun riga sun mutu sun ga azaba sun ga tashin hankali suka zo suna ta gurin ina ma da a ce kamin su mutu sun zama musulmai ai ba ta kalil ba ne wannan yana daga cikin ma'anoninta walba'u akwai ba'u ita ma min hurufil jarri ta kuma mafi yawan ma'anoninta takan zo lissababiya takan zo lil ilsaq yawwa kamar ka ce marartu bi zaidin ko yawwa na biyo kusa ga zaidu kamar jikina ya taɓi jikinsa eh, to shi take fa'idantarwa takan zo kuma mi bisababiya ko wannan ma gashi nan da yawa ma a cikin alkur'ani ina misali mala na'am na'am bismillahi a ba sababiya ba ne yawwa fabi ma rahamatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan galizal qalbi ai fabi sababi rahmatillahi sai aka ce fabi ma to ina wata da nasiri ya yi zama ta kai ya zo bai lissababiya je to tana nan da yawa za ku iya bincike a ƙur'ani walkafu shi ma yakan zo littashbihi kamantawa ko? laisa ka mislihi shay'un kamar yadda za a ce zaidun ka amrin ko ai zaidu kama amru ne kamantawa ke aka amfani da ita littashbi eh wallamu akwai kuma lamun ko ta kuma takan zo takan zo mi lil mulki ko للاختصاص والاستحقاق والاستحقاق wanda duk an fassara alhamdulillahi din lillahi wasu ka ce alhamdu cikakkiyar godiya lillahi mallakan Allah ne shi kaɗai mallaki alhamdu wasu kuma suka ce alhamdulillahi cikakkiyar godiya eh keɓantacciya ne ga Allah Allah shi kaɗai ne ake yake ɓanta da dukkanin nau'in godiya wasu kuma suka ce alhamdulillahi cikakkiyar godiya ne mun faɗi mulki cancanta ne ga Allah to ita takan zo da ma'anonin nan duka to amma wasu malaman tafsiri suka ce a listihikak ɗin shi ya fi alhamdulillahi an gane nau'ukan godiya to sun cancanta ga Allah an gane ko da ka ji an yabe wani da sauransu to bai cancanta ba irin cancanta ta Allah subhanahu wa ta'ala sai mi wa huruful ƙasami da haruffan rantsuwa su ma tallahi billahi wallahi su ma suna daga cikin huruful jarri guda uku ne tallahi billahi wallahi an gane harufan rantsuwa su kuma akan kawo su ne littaukidi littaukidi irin su washamsi an gane wallaili ko walfajiri wal'asri sauransu yau akan kawo su saboda a ƙarfafa zance ina rantsuwa da la'asar ko zamani ina rantsuwa da dare ina rantsuwa da alfijir duk da wasu malamai sun ce a akwai takadirin mudaf wallaili ai wa rabbil laili wal fajri wa rabbil fajri wa shamsi wa rabbi shamsi wal asri wa rabbil asri to wasu malaman tafsiri sun ce akwai kaddara rabbu wurin ba wai da su Allah yake rantsuwa ba a da kansa yake rantsuwa to kuma dama daga cikin usulubi na larabci akwai wannan akan ambaci wawal kasami amma sai a ɓoye almuqsamu bihi wanda aka yi rantsuwa da shi ba wai su halittun Allah yake rantsuwa da su ba wasu malamai suka ce a'a su ɗin dai Allah yake rantsuwa da su Allah yana da dama ya rantse da duk abin da ya ga dama amma mu bayi ba mu da wannan daman ko ya zo a hadisi annabi ya ce man kana halifan halif billahi to da Allah kawai za ka yi rantsuwa ko da sunayensa ko sifofinsa wa hatta akwai hatta ita ma ita ma tana daga cikin me hurufil jarri ko yawwa ita ma tana fa'idantar da yawwa lintihai gaya kamar can hiya hatta matsala'il fajari ko yawwa fakulu wa sharabu hatta ya tabayyana lakumul khaitul abyadu min alkhaitul aswadi min alfajiri kaga hatta ya tabayyana eh idan ka samu kai ta cin abincin sahur matukar mi alfijir bai bayyana ba eh shi yasa in dai alfijir bai bayyana ba to zaka iya cin abincinka ko da ya fito in dai bai bayyana ba to ko ya fito in bai bayyana ba ai kaman babu ne eh in dai bai bayyana ba to shikenan an gane to shi take fa'idantarwa ko haka nan wa munzu akwai munzu eh duk da ita bata zuwa qur'ani ba amma an ganta dai a zantuka na larabawa munzu ko akwai wata muz munzu da muz e, to su biyu ne dukansu ana, har, ana, ana jarra da su yawwa kamar misali mara aituka munzu yau min e, gaba ɗaya yau ban ganka ba mm. ko muz amsi banganka ba tun jiya wa hasha akwai hasha ita ma ana mi ana jarra da ita ko yawwa kamar ka ce ja alƙaunu hasha zaidin kowa ya zo banda zaidu an gane yawwa kenan can wa ƙulna hasha lillah kaga ba jarra ba ce ta zo ko tunda an ambaci lamun dan ba ta jarra ba ce eh tunda ba a ce hasha lahi ba suka ce wa kulna hasha lillahi to nan ba ta jarra ba ce don karka ce to ai an ce ta jarra ce kuma gashi nan ni ban ga jarra ba na an kawo ta ne litta'ajjub saboda mamaki da sauransu to fa hazihi kulluha dukkaninsu mala ya ce ta jurru suna yin jarra ga mata da khulu alaihi ga sunayen da ta shiga gare su na hau misali ajibtu min amrin na yi mamaki daga daga amru ko yawwa ajibtu min amrin kaga ajibtu fi'ilun wa fa'il ko min sai ka ce harfu jarrin مبني على السكون أمر اسم مجرور بمن وعلامة تمنى ما معناتها لابتداء الغاية eh daga ina mamakin nasa ya fito shine gashi an faɗa kuma a baya wa nazartu to kamin mu wuce dama ita min an fi amfani da ita so tare ga abin da yake na zahiri ana iya gani an gane in kuma abin nan ba a ganin shi ma'anawi ne amma ana ana ana jin sa abin nan ana ihtisasin sa amma ba a ganin sa to na an fi sun kai amfani da me da an eh misali in ka ce a khastul ilma an shaikhi kakka ce min shaikhi saboda al'ilmu layura ba a ganin ilimi to anan larabci sahihi shine ka ce an yawo ko ustazi ko muallimi na batar an gane to wannan shine ko a khastul ilma an kaza an kaza to ba shi nan na malaman hadisi suka samu an ana ba? ko ba haka ba saboda ba da labari da hadisi ba a ganin shi to shi ne sai su yi amfani da an ba za ka ga su yi amfani da mi da min ba an gane? to nan kaga da yake amuru ana ganin shi ko ba haka ba to shi yasa ya ce min min amrin wa nazartu ila bakarin na yi kallo zuwa ga me bakar ko nazartu fi'ilun wa fa'il ila mabniyun bakarin ismun majarurun bi ila wa alabatu jarrihi to kaga ila nan lintihai saboda ganin nasa ya tuke a ina bai ƙetare bakaro ba kenan to wa huruful ƙasami su kuma harufan rantsuwa da aka ambata alba'u akwai ba'un walwawu akwai wawun watta'u akwai ta'un to wal muqsamu bihi sunan da aka yi rantsuwa da shi wanda aka haɗa harafin da shi mala ya ce majrurun wajibi ne a yi masa jarra kamar waɗancan ayoyi da muka ba da misali ko yawwa washamsi wal fajri wal asri wal layli shi yasa babu wani ƙari'i da ya karanta da washamsa ko washamsu babu kowa wa shamsu ya karanta to wannan wajibi ne haka mata ta'un can annabi ibrahim yana cewa watallahi la'akidanna asnamakum watallahi ko yawwa to asluhu tallahi ne eh tallahi ina rantsuwa da Allah la'akidanna asnamakum sai na kulla makirci ga gumakanku yawwa to haka shi ma na ba'un ya zo ko a wace aya jahada aimanihim kaga wa aqsamu billahi to da shi wawun da ta'un su akan boye fi'ilan rantsuwa an gane yawwa don da aka ce misali wa shamsu ɗin can an gane ai uku simu bi shams shi ne takadirin zancen wal asri uku simu bil asri wal fajri uku simu bil fajri to amma sai aka ɓoye su to wannan shi ne yake fasihi a zancen abin da eh to haka ita ma ta'un ɗin an gane watallahi ɗin da ya ce ai uqsimu billahi la akidanna asnamakum to amma ba'un ita bayyana mata fi'ilin rantsuwar shi yafi shi yasa aka ce wa aqsamu kuma aka ce billahi aka faɗi rantsuwan aka faɗi fi'ilinsa kuma harafin shi ma aka maimaita shi amma kaga da ta'un da wawun ba ambaci mi yawwa don can abin da yake fasihi abin da aka samu daga larabawa to sukan ɓoye fi'ilin ba sa faɗansa amma na ba'un kuma sukan bayyana shi to shi ya fi an gane yawwa wannan shi ya fi to kaga abin da muke faɗa da hausa lillahi lazi ko tallahi billahi to duk wannan laraba ba sa faɗa haka sai dai ka ce uqsimu billahi uqsimu billahi in ka yi amfani da bawon kuma wawon ne ka ce wallahi an gane ko eh ito babu matsala in ba ka faɗa ne a matsayin ka faɗa da larabci ba kasa akwai larabci larab hausa hausa e to irin wannan duka ane musu afuwa e ane musu afuwa e amma dai abin da ya fi su gyara a ilmantar da su e a ilmantar da su an gane ko ka yi da hausarka na rantse da allah shi ina rantsuwa da allah shi kenan in larabcin ya yi ma nauyi ba sai ka ce tallahi billahi wallahi la ilaha illahu wa wasu hadda shi suke kara eh eh a'a dama shi amfani insha Allahu togaciya ne an gane yauwa don ka nuna cewa abinda kake faɗa ba lalle ba ne hakan ɗin ne yana yiwa ba haka ɗin ba ne amma insha Allahu kaɗai ba ta wadatarwa ba rantsuwa ba ce ita eh to ba za ka ce ba za a ce ka rantse sai ka ce insha Allahu ba ba mahallinta ba ne eh to wannan shi ne to sai malam ya ce ka ƙaulika billahi wallahi ko watallahi kamar zancenka billahi ko tallahi wallahi to kamar ka faɗi haka saboda haka ba'un ɗin sukan faɗe shi a haka amma dai bai da yawa abin da ya fi ka ce uku billahi sai ce wala ta da ta'u ita kuma ta'un ba ta shiga illa alasmillahi ta'ala inda ta'un za ka yi rantsuwa to wajibi ne ka taƙaita ga sunan Allah ka ce tallahi bai halatta ka ce tarrahama ne ba a larabci ba a faɗan haka ko tarrahimi ko tal'azizi ba za ka faɗa ba sai dai ka ce mi yau to amma su sauran haruffan za ka iya amfani da kowane suna za ka iya cewa wallahi warrahamani warrahimi an gane duk za ka iya faɗa ko uqsimu billahi uqsimu birrahmani uqsimu bil azizi to duk za ka faɗa amma ita ta'un sai da mi sai da lafzul jalala to shine yake faɗa a nan eh sai ce fa in hazaftaha in ka shafe harafin rantsuwan to na sabtar lisma can ba ya ce ka yi jarra ba to sai zan kayan rantsuwa amma ka ɓoye harafin don ya halatta ɓoye harafin yawa in ya zan sauri kake yi to za ka iya ɓoye harafin to in ka ɓoye harafin wannan sunan nasaba za ka yi ba jarra za ka yi masa ba ka ƙaule ka kamar zancinka Allah la'af'alanna rantsuwa ne Allah la'af'alanna na rantse da Allah sai na aikata to laraba sukan faɗi haka to nan ba za ka ce Allah ba ya an tambaye ka sai ka ce ai harafin jarra na nan ɓoye sai suka ce ka yi nasaba me yasa suka ce saboda asalin wallahi ɗin uqsimu billahi ne akwai lafazin rantsuwa a ciki an gane ko ka faɗe shi ko baka faɗe shi ba a ma'ana yana nan tunan tunda ka shafi harafin tun sai ka yi masa nasaba sai ya zamo fi'ilin shi ne zai yi aiki akan shi sunan da ka yi wa nasaba sai zan kama ka ce uqsimullaha misali na fatar an gane yau to da ɗalibin nahawu ya zo ya ji ka ce Allah la'af'alanna to ya san ka shafe harafin rantsuwa yawwa saboda haka yanzu abinda zai hararowa lafazin uqsimu an gane ko yawwa saboda haka Allah anan zai zama lafzul jalala mansubun an gane bi fi'ilin muqaddarin taqdiruhu uqsimu eh to wannan shi ne sau da haka ya halatta a shafi harafin rantsuwa amma ƙa'ida ta ce ka yi na sama wallahi sai ka ce allaha zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba an fahimta yau ko tallahi sai ka ce allaha zan yi kaza zan yi kaza su wannan ya halatta a larabci ya halatta sai dai in ya zan kuma waɗanda za ka yi rantsuwa wurinsu ba malamai ba ne ba su san ƙa'idodin larabci ba to ka bayyana saboda wanda bai san wannan ƙa'ida ba sai ji ka ce Allah la'af alanna zai iya yi ma ma jimla mummunar fahimta sai ɗauka Allah ɗin nan maf'ulun bihi ne muƙaddam ga fi'ilin la'af alanna zai iya ƙaddara haka jahili to in a irin irinsu ne to nan ka bayyana harafin yawa tun da nan kaga sai wanda ya karatu to shi yasa za ka ga bayyana harafin ake yi shi ya fi yawa a abin nan a bakunansu amma kuma dai ya halatta saboda wani zubin magana takan zo cikin gaggawa da sauri da sauransu to shi yasa a larabci akan shashafe wasu abubuwa amma kuma sun ce duk abin da yake an ɓoye shi ne saboda wata hikima to kamar an bayyana shi ne an gane? yauwa saboda haka almuqaddaru kalma zukuri duk abin da zaka ji an ce a kaddara kaza a kaddara kaza to kamar fa ambace shi ne da fassara da ma'ana da komai duka za su fito so da haka in ka zo fassara Allah la af'alanna to dole ka fassara shi ina rantsuwa da Allah sai na yi kaza kaga ma'anar tana nan to wannan babe ya ƙare saboda haka dukkansu in sun ka biyo bayan sunaye to sunan nan jarra za ka yi masa kaga min amrin ya samu jarra ila bakarin ya samu jarra haka billahi wallahi watallahi haka sun samu mi duk sun samu jarra akwai tambaya na'am na'am kowane duk sunan da ya halatta a yi rantsuwa da shi ai mun ba da misali sau da haka arrahamana la'af'alan na kaza arrahima la'af'alan na kaza al'aziza la'af'alan na kaza duk sunan da ya halatta ka yi rantsuwa da shi daga cikin sunayen Allah ko sifofinsa gane dama ko ka yi rantsuwa da suna Allah ko sifarsa su ake rantsuwa da su duk abin da yake halitta ne ba a rantsuwa da shi sau da haka ba a rantsuwa da ka'aba ba a rantsuwa da annabi amma ƙur'ani za ka yi rantsuwa da shi saboda shi ba halitta ba ne sifan Allah ne ko ba haka ba shi yasa Allah ma ya rantse da shi ya sai ce me a gani ai rantsuwa ne ai uku sumu bil qur'an ina rantsuwa da alqur'ani to amma duk qur'ani ba inda Allah ya yi rantsuwa a inda ba shine yayi ta ba a gani da wani abu wanda yake halitta kamar a bada labarin wani ya rantse za ka ga duka ya taƙaita ne ga sunayensa ko sifofinsa to sifar Allah ko sunansa wannan za ka yi rantsuwa da shi kuma za ka iya shafe harafin ba matsala in ya zan za a fahimci haka waɗanda su za ka yi rantsuwa gabansu kamar yadda bayani ya gabata to dama hikimar rantsuwa shine karfafawa ya daga cikin karfafa zance an gane yau amma kuma an ce a ka'ida ta balaga sai in ya zan makamin yana bukatar rantsuwa shine zan wanda zaka ba labari yana inkari dama mutane uku ne akwai wanda ba komai a kwakwalwarsa na musu ko tabbatarwa to shi wannan bai buƙatar ka yi masa taukidi kawai in za ka ba shi labari zaidu ya zo kawai za ka ce mai ko ja a zaidu ya tambaye ka hukuncin shin zaidu ya zo sai ka ce mai kawai ja a zaidu ina batar an gane akwai almutaraddidu wanda shi yana shakka to shi sai ka karfafa masa ka ce inna zaidan hmm? menene hmm? na'am laja'a eh laƙadimun ko lahadirun ko hadirun eh sai ka yi amfani da lafazin inna da sauran dai mu ake datu akwai wanda shi kuma inkari yake yi yana musu Eh, to galiban shi ake wa rantsuwa shi yasa ai ko a kotu ai mi annabi ya ce wal yaminu ita galiban rantsuwa ba ta zuwa sai in akwai musu ko inkari amma an zarba haushe yake ya rena rantsuwa wannan duka wasa da Allah ne da ya motsa billahi lazi wallahi ko akwai bukata ko ba to duk wannan wasa da suna Allah ne ba daidai ba ne wa aziza ya musu su ji tsoron Allah su su dawo da harshen su ga asali sai a yi musu nasiha don Allah ya fi ƙarfin abai sai abin wasa da ka motsa kawai ka ambaci suna Allah kuma kai ba zikiri kake yi ba ta rantsuwa bukata ke kawo ta to shi sa ko a kotu ba kai tsaye za a cewa ka rantse ba sai in kayi inkari sai a ce sai alkali ya ce to ka rantse to shine wal yaminu alaman ankara al bayyinatu ala al mudda'i wanda ya kai kara sai a ce to ya kawo shaida eh wannan duk babu bukata duka ba a samu daga salaf ba ko a ce sai an ɗauko ƙur'ani duk babu amma wasu malamai sun ce a iya yi don a min babin a tsoratar da shi watakila ana gani an ka ce sai ya arwalla sai ya rataye ƙur'ani to gaba ne zai faɗi ya ce a abin nan dai amma al'asulu ta rantsuwa ba ta bukatar sai ka ɗora ƙur'ani ga ka ko ka rataya babu bukatar wani an gani amma kuma alkali yana iya yi babin ya tsoratarwa don ya ji cewa da sauransu tun galiban ita rantsuwa akan karya a faɗe a ce eh a kai kai ne mai rantsuwar kai da karata ya ƙura'ani kuma a ce ya rantse ana faɗa yana faɗa to ai kamar shi ya yi duk dai ba daidai ba ne ba sai an rataya bai ƙura'ani ba eh galibi rantsuwa malamai suka ce ai wata biyu ne in mutum da ya rantsuwa akan ƙarya da wahala ya wuce wata biyu bai halaka ƙwarai da gaske eh to kaga ba bukata eh mm mm in dai don a tsorata su ne su ƙara ji a ransu cewa abin nan da an kaba su na mulki wata mas'uliya ce wani nauyi ne babba wannan duk babu komai a iya yi amma dai al'asulu ko cewa ɗaya ya yi alkawali kaza da aka bashi zai tsayar da adalci zai yi kaza zai yi kaza wannan kaɗai fa ya isa fa shi ɗaya ya ƙwarai alƙawali ne in bai ba Allah zai kama shi to amma an fahimci kuma zukatan sun bushe to ana iya yin wannan saboda a kan ba abin amma dai al'asulu duka dai rantsuwa ba bukatan haɗa ƙur'ani da ita lokaci ya yi ko malam sai mu kwana nan zuwa gobe insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa